بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa a wannan masallacin na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis 24 ga watan jumada al'ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na aqida inda muke karanta littafin alqaulus sadid fi maqasid at-tauhid a yau zamu tashi babi na 43 قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت malan Allah ya ji kanshi da gafara ya ce babu ƙauli ma sha Allahu wa shi'ita wannan babin zai yi bayani game da hukumcin faɗar ma sha Allahu wa shi'ita abinda Allah ya so wa shi'ita da kuma kai ka so malan Allah ya shi da gafara ya kulla babin nan ne don ya nuna maka cewa mashi'a gaba ɗaya tana komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kaɗe ta da mashi'a ina fata mun gani babu wani abin da zai faru sai Allah ya so faruwansa yake faruwa duk wani abin da Allah bai so faruwansa ba to wannan abin ba zai faru ba to menene hukumcin fadar abin da Allah ya so da kai ka so ko shakka babu ka ce abin da Allah ya so da kai ka so kama akwai daidaita mashi'ar Allah da mashi'ar bawansa aka ina fata mun gane wanda kuma daidaita sun bai dace ba an gane ko? daidaita mashi'ar Allah da mashi'ar bawansa ba daidai ba ne bai kamata shirka ce da Allah maɗaukakin sarki shi yasa bai dace ba ka daidaita mashi'ar Allah da mashi'ar bawansa a ce ma sha Allahu wa shi'ita kamar yadda za mu zo mu gani a cikin babu an kotailata أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنكم تشركون وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه hadisi daga Kutaila Kutaila wannan ɗaya ce daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya shikanta da gafar anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani ba yahude ya zo wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa qala sai ya ce da shi innakum tushrikun kuma dai sahabban annabi tushrikuna kuna yin shirka taquluna ma sha Allahu wa shi'ta dan kuna fada kuna cewa ma sha Allahu wa shi'ta abinda Allah ya so da kai ka so kuna fadar haka aga bai hude ne zuru manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mu annabi ai sahabbai ma suna yin shirka meye shirkar suna cewa abin da Allah ya so da kai ka so kaga wannan nassin ya nuna cewa ka ce da abin da Allah ya so da kai ka so shirka ne sau da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji maganar nan wurin bai hudan nan ya tabbatar da shi akan maganar da ya yi tunda bai hudan cewa yi suna yin shirka annabi ce mishi ba a'a ba sa yi sai ya kyale sa wannan ke nuna cewa lafazin ka ce abinda Allah ya so da wani shirka ne ina fata mun gane kenan a ce abinda Allah ya so da wani shirka ne tun daga Yahuda ya faɗa a gaban annabi annabi bai musa masa wanda ke nuna cewa lafazin nan bai dace ba an gane ko ya ce wata ƙuluna wal ka'aba kuma kuna faɗa ku ce mun rantse da ka'aba wanda kaga rantsuwa da ka'aba rantsuwa ne da wani wanda ba Allah wanda hakan shirka ne kamar yadda ya gabata mun ga hakan ku kaga wannan babin yana nuna cewa ashe bawa idan ya kasance shi ma yana da mashi'a mashi'ar shi tana biya ne ƙalƙashin mashi'ar Allah maɗaukakin sarki bawa baya da cikakken ƙudurar da zai so abu sai in Allah maɗaukakin sarki ya so wannan abun kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin haka Allah madaukin sarki yace inna hadhihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wama tashauna illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima ko wannan yana nuna cewa mashi'ar bayu tana kalkashin mashi'ar Allah abinda Allah ya so shine zai faru da haka bai dace ba a ce abinda Allah ya so dawa ne kama an daidaita Allah maɗaukakin sarki da wannan wanan da wannan bawan nasa yin hakan kuma shirka idan yana ganin cewa daidai ne mashi'ar Allah irin mashi'ar bawa ce wannan shirka ce babba wadda ta fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata mun gane amma daidaita su shirka ce karama daidaita su da wawi shirka ce ƙarama wanda bai dace ba haka faɗarsu da suke cewa mun rantse da ka'aba shi ma akwai haramcin rantsuwa da wani wanda ba Allah akwai haramcin rantsuwa da wani wanda ba Allah ba koma wane ne ba a rantsuwa da kowa sai da wa sai Allah shi kaɗai shi yasa annabi ya ce duk wanda ya kasance sai ya rantsuwa to ya rantse da Allah ya rantse da Allah shi kare kai rantse da wani wanda ba Allah ba to kenan kaga wannan hadisi yana nuna mana lafazin masha Allah wa shi'ta shirka ne shirka ne sannan wannan hadisin yana nuna mana ashe ana karɓar gaskiya a wurin bakin duk wanda ta fito kuma wane ne shi da wanda ya zo yake wannan bayanin wane ne bai hude ne ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ai mutanen ku suna shirka suna cewa abinda Allah ya so da kai ka so kaga annabi sai ya karba me ke nuna annabi ya karbi maganan wannan bayahudan sai annabi ya ce fa'amarahumun nabi sallallahu alaihi sallama sai annabi ya fore su ya ce da su idza aradu an ya halifu idan suka so su rantse da Allah an ya kulu wa rabbil ka'aba su ce muna rantsuwa da ubangijin ka'aba ba wai a rantse da ka'aba ba ina fata mun gani a rantse da ubangijin ka'aba aw ya kulu ko su ce ma sha Allahu thumma shi'ta ma sha Allahu thumma shi'ta abinda Allah ya so sannan kai ma ka so sai kasance abinda ka so yana bi ne kalkashin abinda Allah ya so dan abinda ka so ba shi zai faru ba sai abinda Allah ya so ya faru kenan da ku yi amfani da lafazin wawu sai ku yi amfani da thumma saboda thumma tana fa'idantar da jinkiri tana nuna akwai wanda ya gabata akwai wanda ya biyo baya san Allah da mashi'a shi ita ta gabata akan san mashi'a ta bawa da abin da bawa yake so ina fata mun gani yawwa wannan hadisi rawahu an-nasa'i imamu an-nasa'i ya rawaito shi wa sahahu kuma inganta sa haka imamu al-baihaqi ya fitar da shi da imamu ahmad da imamu hakim yace hadha hadithun sahih al-isnad wa lam yukhrijahu wa wafaqahu adh-dhahabi wa sahahu al-albani fi as-silsilati as-sahiha wa lahu aidan عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا تبتا قريش هريو عن ابن عباس دك عبد الله دن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للي ونمتن يا تي ممنزان الله إرادة منك الله ستبتا قريشي ما شاء الله وشئت abinda ka so ko abinda Allah ya so sannan kai annabi ka so wani mutum ya zo wurin manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata gare sai ce mu annabi abinda Allah ya so da kai annabi ka so malamai suka ce ya faɗi haka ne domin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi ya ce da shi faqala aj'altani lillahi niddan bal ma sha Allahu wahdahu yanzu zaka sanya ni a matsayin kishiya ga Allah madaukakin sarki bal ba haka ba abinda zaka ce abinda Allah ya so shi kadai sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yakan taushe duk wata kofa ta banna da za ta abka mutane a cikin shirka sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan kaga wannan yana nuna wajabcin inkari da musu ga duk wanda ya so ya ɗaukaka ka a kan matsayinka ko ya baka wata sifa daga cikin sufofin Allah kai tsaye annabi ya ce a ja'altani lillahi niddan qul ma sha Allah wahdahu a wannan riwaya bal ma sha Allah wahdahu yanzu zaka sanya ni a matsayin kishiya da Allah madaukakin sarki kenan ka ce abinda Allah ya so shi kadai subhanahu wataala ina fata mun gane saboda ka ce abinda Allah ya so da kai ka so akwai daidaito tsakankanin Allah madaukakin sarki da bawansa wanda hakan bai halatta ba haramun bai dace sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya cancanta wani abu daga cikin haƙƙi na rububiyar Allah ko guda baya tarayya da Allah cikin wani abu daidai da miskala zarra na rububiyar ubangiji babu shi bawan sani annabin sani manzan sani baya tarayya da Allah cikin komai na Allah madaukakin sarki ina fata mun gani sai dai Allah ya fifita shi akan halittu ya ba shi wata maziya ta musamman da bai ba sauran mutane da bai ba sauran halittunsa ba tunda Allah ya ce ma annabi ka gaya ma mutane qul inna ma ana basharun mithlukum ku sani kadai cewa ni dinnan annabi basharun mutum ne dan a ƙarfafa maka a fidda ka cikin dukkan wani kwankwanto ko shakku aka ce mithlukum irinku yana ci yana sha yakan yi aure yakan yi barci ya tashi daga barci da makamantansu irin yadda sauran mutane suke menene ya bambanta shi da sauran mutane wahayi da ake masa yuha ilayya ni kam ana mana wahayi ana mini wahayi akwai na matsayi na musamman da Allah ya basa na ana masa wahayi wanda kuma Allah baya turo wahayi zuwa ga wani mutum sai ya kasance zababben zababbu ne daga cikin mutane Allah ya alamu haithu yaj'alu risalata sai Allah ya zabe ka sannan ya turo ka a matsayin manzo ko annabi wannan kaga ya ishi annabi a matsayin fifiko banda shi akwai khasa'is da dama wanda Allah madaukakin sarki bai yi annabi da bai ba kowa daga cikin halittunsa kai balma akwai wasu khasa'is wasu ababe na musamman da Allah ya keɓance annabi Muhammad da bai ba kowane annabi daga cikin annaba bale manzo bai ba wani manzo ba bale annabi annabi da kanshi ke cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin an fifita ne akan annabawa da ababe guda shidda daga cikin sai ce utitu jawami alkalim an bani gamammun kalmomi takaitattan magana da in sharhinta za a yi sai a yi mujallade wurin bayyana me ake nufi da wannan magana Allah ya ba annabi wannan abin da bai ba kowa daga cikin annabawa ba ko manzanni wanda ke nuna fifikon annabi kan sauran halittu gaba ɗaya annabi zai ce liwa'ul hamdi biyadi ana sayyidu waladi adam wala fakhr ni ne shugaban dukkanin banu adam ba alfahari nake liwa'ul hamd yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam gobe alqiyam wanda ke nuna fifiko annabi akan dukkan halittun Allah madaukakin sarki amma duk da haka baya tarayya da Allah cikin wani abu na khasa'is na Allah madaukakin sarki baya tarayya da Allah cikin ababan da Allah yake bantar su la cikin rububiyar Allah la cikin uluhiyyar sa la cikin al-asma' wa sifat na Allah madaukakin sarki ina fata an gani yawa shi yasa annabi ya masa inkari kai tsaye da ya ga yana kokarin ya daidaita annabi da Allah cikin mashi'a sai ce mishi أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده sanaka ce abinda Allah ya so shi kare subhanahu wataala kuma wannan shi ke nuna idan ka hana mutum aikata mummuna sai ka ba sa kyakkyawa a madadin mummunan da ka hana sa nabi ce ya masa tsawa ya nuna abinda ya bai dace ba sai ya ba sa mafita ga abinda zaka faɗa ba a daidaita ne da Allah cikin mashi'a amma ka ce masha Allahu wahdahu abinda Allah ya so subhanahu wataala shi kane ina fata an gane wal ibn majah عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده حديث يا تبتا اجكين ابن ماجه دغ الطفيل اخي عائشه لامها wannan tufail shi ma sahabi ne dan uwan aisha ne ta bangaren ma'aifiyar aisha qala yake cewa رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود yace na yi mafarki na ga kamar na je ma wasu tawaga minal yahud na yahudawa ƙultu sai na ce da su na ce ma wannan tawaga ta yahudawa innakum la'antumul qaum madallan mutane irinku kai mutane han mutane irinku laula annakum taquluna uzairu ibn Allah in ba dan da kuke cewa uzairu dan Allah bane mutane han mutane madallan mutane irin ku ba dan kuna faɗa ba kuna masu cewa uzairu dan Allah ne shine aibin ku shine illar ku shine munin ku da kuke cewa uzairu dan Allah ne qalu suma sai suka ce da shi wa antum la antumul qaum na madallan mutane irinku mutane kam har mutane irinku laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad ba dan kuna fada ba kuna masu cewa abinda Allah ya so da kuma annabi ya so thumma marartu bi nafarin minan nasara sai ce sannan na biyu akan wata tawaga ta nasaru kiristoci ke fa qultu sai nace da su innakum la antumul qaum madallan mutane irinku mutane kai han mutane ma laula annakum taquluna al-masih ibn Allah in ba dan kuna cewa ba masihu dan Allah ne qalu su ma sai suka ce da ni wa antum la antumul qaum kuma kam madallan mutane kamar ku mutane har mutane laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad in ba dan kuna fada ba kuna masu cewa abinda Allah ya so da annabi Muhammad falamma asbahtu yace yayin da na wayi gari akhbartu biha man akhbartu sai na yana bada labarin wannan mafarki ga wanda na basu labari thumma ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu sannan na je wurin manzo Allah tsira da mutunci Allah sabbata a gare shi shi ma na bashi labari qala sai annabi yace da ni hal akhbarta biha ahada shin ka labarta ma wani daga cikin mutane wannan mafarkin da kai qultu na'am sai ce eh na bada labarin qala sai annabi ce fa hamidallah yayi godiya ga Allah wa athna alaihi yayyabi Allah madaukakin sarki bi ma'ana kawai sai tashi innal hamdalillahi da makamantan su yayyabi Allah madaukakin sarki yayi godiya ga rishi thumma qala sai annabi ce amma ba'd bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah da yabo gare shi فإن طفيلا رأى رؤيا تبت طفيل يا جما فركي أخبر بها من أخبر منكم يا لا برتا wannan mafarkin ga wanda ya labarta daga cikin ku wa innakum qultum kalimatan kuma lalle ku dan ku kam kun fadi wata kalima kana yamna'uni kaza wa kaza an anhaakum anha ya kasance abin da ya hana ni in hana ku game da wannan kalma kaza da kaza ne a cikin ruwaya ta imam ahmad ya ce ina jin kumyar in hana ku kumya nan suka ce saboda ba a sabko wahayi ga annabi ba aka ce mishi hana su faɗa wannan kalma shi yasa bai saurin ya hana su ba duk da baya son suna faɗar ta ma sha Allah wa sha Muhammad kalma ita ce abinda kuke faɗa na cewa abinda Allah ya so kuma annabi ya so walakin qulu sai dai ku faɗa in kun tashi faɗa ku ce ma sha Allah wahdahu abinda Allah ya so shi kadai ina fata mun gani abin mamaki kaga yahudawa suna ganin tuntuban musulmi akan faɗar su ma sha Allah wa sha Muhammad kuma sun san da cewa wagga kalmar bata dace ba shirka ce karama da bata dace da shari'ar musulunci ba amma su kam suna nan akan cewa uzairu dan Allah ne kaga sai aibin karami da suke hange na musulmi ya mantar da su babban aibin da suke akai na kafirci na mai da uzairu dan Allah haka kiristoci suna ganin cewa musulmi sun yi aibi na cewa ma sha Allahu wa sha Muhammad tare da haka sun riki annabi Isa ɗan Allah. Wanda rika annabi Isa ɗan Allah babban kafirci ko ba haka ba, wancan kuma abu ne da baki yakan saba faɗa duk da zuciya ba ta nufar haka amma shari'a ta ƙi haka, shirka ce ƙarama. amma sai suke hango ga kuskuren sun manta da babban kuskure da suke a kai na mai da annabi isa ɗan Allah wanda kaga wannan ita ce babban bata kana kan babban laifi amma kana hango ƙananan laifukan da mutane suke aikatawa abin da ya fi dacewa da kai tunda ka gano wancan laifi ne duk da ƙaramin laifi ne kuma gano ka cewa laifi ne yana nuna cewa kai ka san abin da kake a kai kuskure wanda ya gano ƙaramin laifi min babu aula ya gano mi babban laifi in babu aula ya gano babban laifi don ba za ka taɓa haɗawa ba tsakanin wanda ya ce abinda Allah ya so da annabi a Muhammad ya so da wanda ya ce annabi Isa ɗan Allah ne wanga kafiri ne ƙarara ba shi ba musulunci sam wancan kuma ya yi kuskure ya yi shirka ƙarama wadda ba ta fitar da ma'abucinta game da bar musulunci Allah samu dace malaci fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli al'ula matsala ta farko ma'arifatul yahudi bi shirkil asghar mun gano cewa ashe yahudawa ma sun san shirka karama ko الثانية مسألة تبي فهم الإنسان إذا كان له هوى فهمت متن إذا يكسن شيء أنا بن سنزو شيء gashi sun fahimta sun gano kuskure ne wancan kuma wanda suke akai tabbat kuskure ne amma sun bi sarransu ba su bi gaskiya ba الثالثة مسألة أكو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدار من زال الله تيرا دامن تعالى سبت أغريش ريتي أجعلتني لله ندا يعني ذاك سنياني قال الله أمتين كيشيا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك تو يا زي دي ديدا وان دي يا أكرم الخلق ya mafi karamcin halittu maliman aluzu bihi siwaka ai babu wani wanda nake fakewa da shi wanda ba kai ba wanda nake neman kariya da shi ba ni da wani sai kai ya za a gama shi da wannan wannan ɗaya ne daga cikin abiyata na mai alburda albusiri wanda ya alburda wanda yau littafin alburda ana karanta shi ta'abbudan wa tabarrukan a cikin wannan garin ana karanta shi na matsayin tabarruki ana karanta shi a matsayin ibada amma yana kwashe da kalmomin da sama da ƙasa ba za su iya jurewa ba akan shurar wannan kalmomin na? to ba kashi irin ta ba ma wai wani ya sa shi ma ashe gidan radiyo yana karantar da shi littafin alburda wanda wannan ɗaya ne daga cikin abiyatin da ke cikin littafin alburda ya akramal halƙi ya mafi karamcin halittu yana nufin wa kenan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam maliman aluzu bihi siwaka ai babu wani wanda zan faki da shi wanda ba kai ba babu shi ina Allah maɗaukakin sarki ki bi mana babu Allah subhanallah shin dama ana fakewa da manzan Allah ne lokacin da babu shi ba za a fake da shi to kaga idan annabi ya musa ya yi inkarin wanda ya ce abinda Allah ya so da annabi min babu aula wannan ya kasance shi ne mafi muni a ce yau mutum ya ce bani da wata mafaka bani da wata maɓuya sai manzan Allah wannan himuni cikin bin nabin ya himu ne mala ya ce walbaite ne ba da baitoci guda biyu da suka biyo bayan wannan baitin baitoci guda biyun su ne fa'inna min judika duniya wa zarrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalam fa'inna min judika duniya tabbat na daga cikin kyautar annabi da ya yi الدنيا دنيا وضرتها هذا كيشير ما كيشير دنيا لاهرة ومن علومك نادك تكين علمك كيما أيكي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم علم اللم قدرة علم القلم ما yake wannan baitocin muni me ya kai su ɗauke da kafirci da shirka da Allah madaukakin sarki ma ya kai su ɗoka guluwi da ɗaga manzan Allah a kan martabar da ba ta shi bace martaba ce ta Allah sosai akwai makahin da suke bara da alburda la shakka haka nan ne kaga yace wa inna min judika dunya na daga cikin kyautar annabi ad-dunya duniya wa zarrata da kishiyata annabi shi duniya da lahira shi ya halicce su shi ya samar da su daga babu wa ya samar da su annabin ma kyauta ce ta Allah sannan wai wani ɓangare ne na ilimin annabi ilmin lauh ilimin allon gaibi da ilimin alƙalami ba wai dukkanin ilimin shi ba ne wani ɓangare ne na ilimin annabi me kai haka wuce iyaka me kai haka guluwi ya sa wannan littafin ba littafi ba ne za a koyi musulunci a ciki littafi ne da ke kwashe da guluwi da wuce iyaka game da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ke shi mai kare arabi'a mas'ala ta hudu anna hadha laysa min ash-shirk al-akbar lalle fadar hakan masha Allah wa sha'a Muhammad yana daga baya daga cikin shirka babba li qawlihi saboda fadan annabi da yace yamna'uni kaza wa kaza kaza da kaza suka hana nin hana ku fadan wannan kalma wanda ke nuna wannan ba shirka bace babba da shirka ce babba da annabi ya gaggawa hana sun aikata al-khamisa mas'ala ta biyar أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي للي ككاوى مهلكي yana daga cikin kashe-kashen wahayi kyakkyawan mahalki kai mahalki mai kyau ne daga cikin kashe-kashen wahayi sanda ya tabbata a ru'ya alhasana min ar-rajul salih kyakkyawa mafalki daga mutunan kwarai juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa wani yanki ne daga kaso 46 kaso 46 daga yankin annabauta kamar da imam bukhari fata da hadisin da imam muslim as-sadisa annaha qad takunu sababan li shar'i ba'd al-ahkam kuma lalle mahalki mai kyau yakan iya zamantuwa wani sababi na shar'anta wasu shashi na hukumce hukunci wannan a zamanin annabi kenan eh a zamanin annabi a iya mahalki annabi ya tabbatar da wani hukunci na shari'a cikin wannan mahalkin ina fata mun gane ba wanga lokacin nan ba kenan wannan shine karshen wannan babu sannan saboda wani uzuri da nake akai zan dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya sami tare lada kuskure da makamancin shi Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum warahmatullahi